أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باين هكا بركة مرسادوها أو أن مسلاتي ميتار البركة masjidu al-khulafa'ur rashidun don ci gaba da ko kuma don aiwatar da daura akan kitabu siyam na imamu na a cikin kitabu siyam a cikin littahi nailul autar na imamu ash-shaukani rahimahullahu ta'ala kusan wannan ainihin shi majalisi ne wanda muke karatun mawaɗa dalilin kasancewar ko gabatarwar wata mai albarka watan ramadan sai muka zai yanke shawara insha Allah za mu tattauna akan hadisan da shi malam ya kawo muntakal akhbar min hadisi sayyidil akhbar wanda shi imamu shaukani ya yi sharhi a kansu a cikin nailil alfahar da kasancewar zamarin ga ƙoƙarin muna karanta muna gama shi abinda imamu shaukani ya kawo a cikin littafin shi na daga sharhin wannan hadisai abinda yake na fa'ida za mu ɗauka a cikin sha Allah kuma wannan daurar za mu yi ƙoƙari ta ci gaba tsawon kwana uku kenan dukkan wuraren da muke karatu bayan tsankanin magariba da nisha insha Allah za mu ci gaba mu gani ko Allah kaddara mu gama kitabu siyamu na wannan littafi wanda wannan littafi mai albarka wanda malam ya kawo shi aslan sunan ke sunan littafin shine ake kiran shi da nailul awqar nail nailul awqar sharh muntaqa al akhbar min ahadith sayyidi al akhbar wallafawa al imam muhammad bin ali bin muhammad bin abdullah ash-shawkani as-sanani wanda ake mai lakabi da badruddin ash-shawkani yana ɗaya daga cikin manya-manyan malaman ahlus sunna wal jama'a kuma haka malamai wanda Allah ba su fahimta na wannan addinin namu malamin fiqh ne yana ɗaya daga cikin manya-manyan malaman Yaman an ahe shi shekara ta 1173 kuma ya rayu a garin Sana'a kuma ya kasance alkali a wannan gari a shekara ta 1209 daga hijira daga garin makka zuwa madina allah mai cikawa yana hakimi yana matsayin alkali a shekara ta 1250 daga hijira daga garin makka zuwa madina yau muna 26 ko da 7 27 ga watan sha'ban hijira da garin maka zuwa madina 1447 wanda yi daidai da sha biyar ga watan biyu a kalandar bature 2025 malam ya fara littafin shi ke cewa kitabu siya wannan shine littafi wanda zai maka bayani akan azumi zai zaƙulo maka hadisan da malam mai muntak al'akhbari ya kawo zai yi sharhi a kansu don ya nuna maka duk wani abin da kake bukata na ka sani bangaren azumi insha Allah za ka same shi daga bakin manza Allah tsira da abinci Allah shi tabbata a gare shi sai ke cewa qalan nawawi fi sharh muslim wal hafiz bil fath imamun nawawi a cikin sharhin shi na sahihu muslim haka imamul hafiz ibn hajar al-asqalani a cikin sharhin shi na sahih al-bukhari shine al-fatah al-bari yake cewa as-siyam fil lugha abinda ake cewa azumi a harshen larabci shine al-imsak shine kamewa al-imsaki anil akli wa shurbi wa an jami'il muftirat duka dai duk abinda zaka kame bakinka kana iyawa kai itlaqin shi akan kamewa akan hira kamar yanda siddiƙa maryam uwa ta annabi isa alaihi salatu wassalam lokacin da ta ɗauko shi ta shigo cikin mutanenta a cikin suratu maryam ita ke cewa inni nazartu lirrahmani sauman falan ukallima al-yawma insiya aini na dau addawal in yin azumin magana zaka ne baki na ba zan yi wa kowa magana ba daga cikin mutane ba kaga nan aka kawo as-siyam ta'ani al-imsak ai amsaka ta'ani al-kalam ba za ta yi wa kowa magana ba ya aka lage shi akan as-siyam ba aka kuma as-siyam yana iya dauka abinda ka kame bakinka daga ci ko kuma sha dukkan sai shi dai ainihin idan aka ce al'imsak a harshen larabci shi ne kamewa ɓangaren malaman shari'a ya suke cewa abinda kamar yadda shi imamu musul imamu nauyi da imamu ibn hajar suka kawo suke cewa shi ne imsakun maksusun fi zamanin maksusin bi shara'idin maksusa shi ne kamewa kamewa wadda take keɓantacciya ba kamewa akan zance ba kamewa akan kaza ba a'a kamewa daga mi daga ci daga sha daga duk abinda ubangijinka ya haramta wa ka aiwatar da shi a wannan lokaci wanda kake halin mai azumi yake cewa fi zamanin mahsusin a wani lokaci wanda yake keɓantacce ba wani lokaci ba wanda a ko da yaushe ko ta haddare har rana a'a lokaci ne wanda yake keɓantacce yi aka ware maka min ɗulu'il fajiri ila gurubi shamsi daga hudawar alfijir zauwa fadawar rana wannan shi ne lokacin da za ka yi kuma shi ma lokacin a wani wata wanda yake keɓantacce ko kuma a wa'ansu kwanuka wanda suke keɓantattu wanda mutum za ka yi niyya malam zai kawo zai mana bayani a kai ita ma kanta niyya faɗa ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya kawo ya ce ko bi shara'idin mahsusa da wa'ansu sharuɗɗuka wanda suke su ma keɓantattu wanda aka ce mai azumi sai ya yi kaza sannan azumin shi zai ingantu sai ya yi kaza da zai taka bai yi kaza ba azumin shi babu shi inda zai ƙetare bai yi kaza ba ko bai yi niyya ba a daren jiya ba na azumin gobe ba ba shi da azumi azumi kaga shi ma wannan duka sharaɗin duka ne wanda mai shari'a ya gindaya wajibi ne sai an cika su wannan shi ake kira da al'asiya azumi shine kamewa kamewa wadda take keɓantatta akan ci da sha da kaza da kaza ya ce fi zamanin mahsusin a wani lokaci wanda yake keɓantacce shi ne daga hudawa daga hudawa alfajar zawwa ko ketarwa alfajar zawwa faɗawar rana ya ce bishara irin masusa da wa'an shirɗuka wanda suke keɓantattu yace intaha wa kana fardu sawmi shahri ramadan fi sana thaniya min al-hijra shekarar da aka farlanta mana azumin watan ramadan shine a shekara ta biyu daga hijira daga garin makka zuwa madina malin sai ya fara mana babi na harko yake cewa babu ma yasbutu bihi sawm wal fitr min ash-shuhudi babi wanda zai mana bayani abin da yake tabbatarwa a fara azumi kuma abin da yake tabbatarwa a ajiye azumi a yi sallah shine ganin wata wannan ita ce matsala wadda take mafi mahimmanci a wurin azumi saboda he an ga watan kamar yadda ubangiji ya mana ya mana ya mana ya mana ya mana ya mana umarni wa man shahida minkum shahra falyasum sumu li ru'yatihi wa afṭiru li ru'yatihi wannan sune gimshikin azumta watan ramadan in dai ba a ga wata ba babu hira azumi in an ce an ga wata babu hira a cigaba da azumi wajibi ne a aji wannan ita ce ka'ida ta addini wai ba a'a su wasu ka gani a ni bin gani da idona ba a sai na gani da idona a'a sai malamin unguwanmu sai ya tabbatar duka wannan shirman banza ne manzo Allah har ya ida rayuwar shi bai ga wata ba in tsarkaka ce in kusanci ne da ubangiji wa kai manzo Allah ai da sai a gwada me a nuna me a ce me ga watan nan hadisan duk da za mu karanta za su nuna maka mahimmancin ganin wata duk lokacin da aka zo aka baiwa manzan Allah labari aka ce wane ya ga wata sharadin shi ne kurum a ka shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah wani kwara shaida to a yi shaida kowa ya ɗauki azumi in ma mutum ƙarya yake can akan shi kai dai ka sabke ne farantana yadda tsari yake na shari'a idan ƙasa ta yi magana a da kwai wani jagora wanda yake jagorantar ƙasa aka ce a wannan jagoran shi ake ma raskwana tabbas an ga wata eh suwaye suka ga su watan suwana da suwana ne adilai ne eh adilai ne shikenan a yi umarni kowa ya ɗauki azumi in ma shi ne ma ya sabutan mutane hukuncin dai a kan shi mu dai namu biyayya muke shi ne nan ma ya kawo mara ma ya subuto bihi saumu wal fitru min ash-shuhudi abinda yake tabbatarwa a fara azumi da shi kuma a ajje azumi da shi na daga shaitu yake cewa an ibn umar qala tara an-nasu al-hilala fa akhbartu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama anni ra'aytuhu fa sama wa amara an-nasa bi siyamihi ina tunanin karatun kurum za mu karanta hadisin inda kai abinda za mu yi ya fa'idantuwa da shi insha Allah sai mu fa'idantu na saboda babin yana da girma ko littafin yana da girma da don mu kokari mu ci abu mafi yawa daga cikin shi hadisi daga Abdullahi dan Umar kenan ba ma tsaya muna tarjama ba wani wani wani ko kuma wani abu makamancin haka insha Allah za mu kokari mu hamzar tare da a kwana uku mu gani ma mu cinye littafin ba to mu ci mafi yawa daga cikin littafin yake cewa daga abdullahi dan umar yarda Allah shi tabbata a gare shi qala tara an-nasul hilala mutane sun ga wata wata na ramadan yace a wannan halin fa akhbartu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama anni ra'aytuhu nazo na baiwa manzo Allah tsira da aminta Allah shi tabbata a gare shi labarin lalle na ga wata fa sama manzo Allah sai yi azumin wannan wata na Ramadan da wannan labarin da na bada yace wa amaran nasa bi siyamihi kuma ya umarci mutane su yi azumi mutum ɗaya lakan ya kawo manzo Allah labarin an ga wata shi sanya bangaren malaman fiqh suke ittifaki in mutum ɗaya aka tabbatar adali ne ya zo ya bada labarin an ga wata dalilin wannan hadisin na Abdullahi bin Umar to wa daukan azumi zani amma dai sallah shine labudda ya kasance mutum biyu wanda suke adalai sukan zo sun ba da labari a wannan halin sai ma'ajji barantana za a ce maka a faɗin ƙasar nan a ce a garin suwa na an gani a garin suwa na an gani a garin suwa na an gani gwamnati ta haɗu ta ce mu dalilin an ga wata a wuri kaza a wuri kaza a wuri kaza gobe shine ɗaya ga watan ramadan ka ce a kai ka ki baka ɗauka kanka kawa ka bar babban rabo na wannan yini wanda ya kamata a ce ka azumce shi kuma wajibinka ne ka tuba zuwa ga ubangijinka kuma wajibi ne ka rama wannan rana wadda ka sha baka azumta ba harka addini babu mu ba a yinta da mulan kai kurum ka ce a ni kaza ko a ga abinda baban mu ya kasance yana yi sai liman wane ya ba shi umarni sannan za a azumi in kuka ta kiyama shi liman wane ya isa ya rike maka abinda abinda zai zai zai gyara maka wannan a gaba gaban ubangiji dan wa ake ibada dan Allah ake yin ta haka wannan sakaki ne muke yi wa kanmu da zaran an ce an ga wata to wajibinmu ne mu ɗauki azumi shine ka ganin wannan hadisin na abdullahi bin umar yana karantar da mu lalle manzo allah sallallahu alaihi wasallama shi kadai ya zo ya bashi labari da ya zo ya bashi labari kuma manzon allah ya azumci wannan wata na ramadan bai ce ba ai yaro ne a'a ai mutum ɗaya ne a'a ai kaza ne a'a ni ban ganshi ba da ido na ba ba zan yi ba sai ya yi azumci wannan wata na ramadan kuma ya umarci mutane sai azumci wannan wata ramadan da kwai hadisi wanda imamu daru kutani da imamu tabarani ya hutar da shi a cikin al'ausar daga hanya ta tawus yake cewa shahidul madina wa biha ibn umar wa ibn abbas yace na halarci garin madina shi tawus yake cewa a cikin da akwai abdullahi dan umar da abdullahi dan abbas kowanne zaman kanshi yake yi malami ne na azu a gani abdullahi bin umar malami ne na hadisi malami ne na fiqh abdullahi bin abbas Abbas malami ne na hadisi malami ne na Qur'ani yayi fintin kau wurin tafsirin Al-Qur'ani yake cewa faja'a rajulun ila waliha wa shahida indahu ala ru'yati hilal shahr ramadan yace sai ga wani mutum ya zo zuwa ga hakimin wannan gari na garin Madina yace kuma ya shelanta ko yayi sheda lalle shi ya ga jinjirin wata na Ramadan fasa'ala ibn Umar wa ibn Abbas an shahadati wannan walin sai ya tambayi Abdullah ibn Umar da Abdullah ibn Abbas akan shedar shi fa fa'amarahu an yujizahu suka umurce shi da ya tabbatar da wannan maganar da ya zo mai na lalle shi ya ga watan ramadan wa qala suke cewa inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ajaza shahadata wahidin ala ala ru'yati hilal ramadan shahadati wahidin ala ru'yati hilal ramadan yake cewa lalle manzo Allah tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi ya zartar ko ya tabbatar da shaidan mutum daya a wurin ganin watan ramadan yace wa kana la yajizu shahadatu al-iftar illa bi shahadati rajulaini yace manzo Allah kuma bai tabbatar da shaida ko ganin watan idi watan shawwal yace sai da shaidan mutum guda biyu kaga wannan shi yake ƙara tabbatar maka lalle idan an ce maka wani ya gani ko mutum ɗaya ya zo ya bada labari to ahi kaga wannan shi yake tabbatar maka manzo Allah labarin mutum ɗaya lakkan aka bashi ya zo yayi kuma ya umurni a gani wa'inda suke ɗauka suke cewa ai ce maka aka yi faman shahida minkum shahara wanda ya ga wata falliya sun ko sai ya azumce shi to wannan fassara ce ta kala kato fassara ta addini ka koma ka gani faman shahida minkum sha ai wanda Allah ya kaddara kwanan kanshi suka isa zuwa halartar wannan wata na Ramadan gashi nan Allah ya kaddara ya ja mai kwanan kanshi ya shigo watan Ramadan to abin da yake wajibi a gare shi yana halin mai lahiya falyasumhu ya azumci wannan wata na Ramadan shi ne baya kawo wanda yake cikin halin uzur man kana maridan au ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra shi an dauke mai a wannan kwanuka ba zai azumci wannan wata ba ba zai azumci wannan wannan wannan wannan wata wannan azumi na ramadan ba sai ya bar shi wajen ramadan sai ya rama wannan kwanuka wanda ya sha a cikin su an fahimta qala wa qala sai yake cewa tafarrada mabbihi marwan bin muhammad an ibn wahab wa huwa thiqa wannan hadisin marwan muhammad daga ibn wahab shi kadai yake banta da hutar da wannan hadisin kuma shi kuma thiqa ne an yarda da shi an aminta da karban hadisin shi hadisi na biyu yake cewa na ikrima an ibn abbas qala jaa arabiyyun ila an-nabi sallallahu alayhi wasallam fa qala inni ra'aytu al-hilala ya'ni ramadana fa qala atashhadu an la ilaha illa allah qala na'am qala atashhadu anna muhammadar rasulullah qala na'am qala ya bilal adhin lin-nas falyasumu ghadan wannan hadisin mutum biyar suka rawaito shi illa ahmad kenan shine imamu Dawud a cikin sunan ɗin shi Imam Tirmidhi a cikin sunan ɗin shi Imam Nasa'i a cikin sunan Ibn Majah a cikin sunan ɗin shi Imam Ahmad ne yace bai hutar da shi ba idan an ce maka al-khamsa sune wa'annan malumma guda biyar shine Imam Ahmad bin Hanbal Imam Dawud Imam Tirmidhi Imam Nasa'i Imam Ibn Majah kenan illa Ahmad shi yanda malai ya kawo yace Imam Ahmad ne kadai bai hutar da wannan hadisin ba yace daga Ikrima daga Abdullah bin Abbas yace ja'a arabiyyun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam wani mutumin karkara ya zo gun manzan Allah tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi faƙala sai yake cewa inni ra'aytul hilala ya manzan Allah lalle ni na ga jinjirin wata na Ramadan ya'ni Ramadan faƙala sai yake cewa atashhadu an la ilaha illallah shin ka shelanta babu abun bauta da gaskiya sai Allah qala na'am yace kwarai ko ya ma'aikin Allah qala sai yake cewa atashhadu أتشهد أن محمد رسول الله شنكا شيلنتا باب أبن بوتا دغسكيا سي الله يتي قال نعم يتي قريك قال من ذا الله سيكي توا يا بلال يا كي بلال أذن في الناس كشيلنتا وكو كي كرا أتكم متاني فليصوم غدا ستاش قوة أذن بيسي شبا ربما بيتبقى ganin shi ba ya zo gun manzo Allah ya bashi labari mu a karkararmu an ga wata waye kuma mai zartarwa a wannan lokacin manza Allah shine mai zartarwa shine jagora sai ce to bilal in dai an yarda da shi me yake tabbatar mana shi lantawa ko me yake tabbatar mana adalcin shi yake cewa shine wannan shelantawa babu abin bauta da gaskiya sai Allah ko Muhammad ma'aikin Allah ne an tabbatar adali ne akwai hadisi a gaba wanda za mu kawo wanda jidda ibn sauri ya kawo annahu yuqbal qala an-nawawi la tajuz shahadatu adl wahid ala hilal shawwal inda jami'ul ulama illa abu sauri fajawazahu bi adl aga wannan hadisin shi yake tabbatar mana shaidan mutum daya ta inganta a amsa ayi azumi amma dai shaidan mutum shaidan mutum daya na ganin jinjirin wata na shawwal ba a amsa sai mutum guda biyu a tanai da kwai hadisi gaba wanda za mu karanta wanda shi ba a ma san shi ba da ya zo wurin manzo Allah ya bada labari ya ce gashi dai ya ga jinjirin wata manzo Allah ya ce mai ka shelanta babu abin bauta da gaskiya sai Allah ce kwarai kwa shine malamai suke cewa yaya manzon Allah zai karba bayan an ce tilas sai da shaida adami hadisi zai zo a nan gaba yace a ai kasancewar ko da kahuri ne ya zo aka ce mai kashe da babu abin bauta da gaskiya sai Allah Muhammad ma'aikin Allah ne ya ce kwarai kwaya shaida kaga wannan ya shigo cikin musulunci shigo musulunci yana kankare duk abin da yake bayan shi wal islamu ya jibbu ko ya hadimu ma qablahu kaga adalci ya samu ya zamanto adali a cikin addinin musulunci za mu karɓi shaida shi kuma za a yi shela kowa da kowa ya ɗauki azumi wannan shine abin da ya wakana lokacin manzo Allah kuma shine abin da aka aiwatar kuma muna kan wannan abin ko gobe jagora zai ce a wani ku ɗauki azuminku za ka za mu yi mu ba kanmu lafiya in ma ba haka bane ba in ma daji ya kai mu shi dai zunubin aka yi shi mu dai mun yi abin da aka umarce mu aiwata ورواه أبو داود ورواه أبو داود أيضا من حديث حماد بن سلمى عن سماك عن إكرمة مرسلا بمعناه قال فأمر بلالا فنادى في الناس أن يقوموا وأن يصوموا وانا الرواية دقى حماد إمام أبو داود يوتر رشيد إتا دقى تكي دقى حديث حماد بن سلمى دقى سماك دقى إكرمة مرسلا da ma'anar wannan hadisin wa qala sai yake cewa fa amara bilalan sai ya umarci bilal farada fil nasi sai yayi kira a cikin mutane an ya komo da su tashi wa an ya sumu su azumci wannan wata na ramadan وعن ربيع بن حراش عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال اختلف الناس في آخر يوم, يوم من رمضان فقدم أعرابيان فشهد عند النبي صلى الله عليه وسلم بالله لأهل الهلال أمس, أمس عشية فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا وانا حديث إمام أحمد إمام أبو داود سكوتر رشي أو رواية كتيا وأن يقدوا يتي سو سو سو سو, سو, سو riwaya daga ribi'i bin hirashin ya ce daga wani mutum daga sabon manzo Allah tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi yake cewa mutane sun yi saɓani a rana ko yini na ƙarshe na watan ramadan ya ce faƙadi ma'a arabiyani ya ce sai ga wa'ansu mutanen karkara guda biyu sun zo garin madina gun manzo Allah tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi ya ce fa shahida inda nabi sallallahu alaihi wasallama billahi ya suka yi shaida a gaban manzo Allah Allah sallallahu alaihi wasallama ko abun manza Allah tsira da aminta Allah shi tabbata a gare shi suka yi shela suka sheda da Allah la halal hilalu amsi ashiyatan ai daren jiya wata fa muhammad rigayi ko jinjirin wata ya rigayi ya bayyanu a daren jiya fa amara rasulullah sallallahu alaihi wa sallam nasa an yafturu manzo Allah tsira da aminta Allah shi tabbata a gare shi ya umurci mutane da su saki bakinsu ko su karya azumukansu a wannan halin wa an ɗauki azumi yinin talatin na ramadan an yi 29 aka hanji wata ba a same shi ba sai aka kai manzo Allah sai ya umarni a ciki tunda yayi fa in gumya alaikum aw fa in gumma alaikum fa akmilu iddata 30 wannan kaida sai ta hawo kan sahabban manzo Allah tsira da aminta Allah shi tabbata a gare su sai suka tike watan sai suka tike lissahin watan Ramadan kwana 30 aka yi rana aka yi sallar azhar aka zo aka yi sallar la'asar ba wanda yazo yace ya ga wata sai bayan sallar la'asar ya ga wa an fatake mutanen karkara guda biyu sun zo gindin manzo Allah gunshi suka ce manzo Allah mun daren jiya mun ga watan Ramadan kai tsaye manzo Allah miyai an yuftiru amara amara fa amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an yaftiru manzo Allah an yuftiru manzo Allah sai yayi umarni kowa da kowa ya sha ruwa ya karya azumin shi a wannan riwaya wa an yagudu ila musalla ila ila musallahum yace kuma gobe a yi a wayan garin gobe ya ce mu haɗa a masallaci mu haɗa a hilin da ake yin sallah da dan mu hawo idi a ga wannan bai ce ba a tun da mun kai yanzu mun kai halla asar ya ra'ayin karya azumi na ai bai kamata ba yan ba a manta ba ai nan mun yi karatu a karatunmu na mawaɗa misalin mutum ne ya tashi raka'a ta biyar ya tashi ya miƙe raka'a ta biyar wace kai ta biyar ɗin ai a rashin sani ne rafkanwa ce ta sanya ka tashi kai ta biyale sai aka ce maka wane subhanallahi he ka tabbatar lalle raka'a ta biyar ce kake yi kai koda mun karanta ruwaya ta malik ko fatawa ta imam mal yace kai koda kayi ruku'i koda kayi sujada a kana zamnan nan tsankarin sujada guda biyu sai ka tuno a raka'a ta biyar ce kake sallamewa za kai kaga shine hukuncin dai koda ka dauki azumi ka kai soran minti biyar rana ta fada sai aka ce maka daren jiya ga communique nan kai ne bai isowa ba ko a garin da kake babu radio ko ba da yazo ba a faɗi maka ba sai wani ya kiraye ka dan uwanka ya ce mu hayawa ranar iri ce tun jiya gwamnati ta yi shela da ajji azumi to a kai tsaye zaka karya azumi baka ce ka kai shi ba wannan kuma al'amarinka a gungu bangiji shi kadai ya san abin da zai maka saboda kayi biyayya ga baba alqasim sallallahu alaihi wasallama sai riwaya ta gaba malaki cewa na abdurrahman bin zaid bin al-khattab annahu khataba fil yawm alladhi shukka fihi fa qala ala inni jalastu ashab rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama wa sa'altuhum wa annahum haddathuni anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallama qala sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi wansuku laha فإن غم عليكم فأتموا ثلاثين يوما فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا wannan hadisin imamu ahmad ya hutar da shi haka imamu muslim imamu nasa'i ya hutar da shi amma dai a riwaya imamu nasa'i bai kawo ba fihi muslimani shahidani muslimani kurun fa in shahida shahidani fasumu afiru a riwaya ta imamu nasa'i yake cewa daga abdurrahman bin zaid bin al-khattab yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa annahu khatawa fil yawm alladhi shakka shukka fihi yace lalle an yi mana khutba ko an yi shi abdurrahman ya abdurrahman bin zaid bin al-khattab ya yi khutba a ranar da ake da kokonto shin ɗaya ne ga watan ramadan ko kuma talatin ne ga watan sha'ban ita ce yawmu shak shine ranar da manzo Allah ya hana a yi azumi tun ranar da ake shi sanya ake cewa daga kaga ɗaya ko talatin ko ishirin da tara ga wata to kadda ka yi azumi ko kuma za mu yi bayani shi mahadisin zai zo a nan gaba ishirin da tara talatin ga wata kai ishirin da takwas ma bai kamata ka yi azumi ba sai dai idan ya kasance ranuka ne ko ya waɗo a ranakun da ka saba yin azumi kamar litinin ko kuma alhamishi wannan kara da dama amma dai kurum kurum ka bigi kanka ka ce bari mu tarbuwata wannan haramun ne kata da kwai jahilai wanda zaka samu yace a ai bari mu tarbe shi daga kwana kaza kurum ya fara zabga azumi har ya shiga azumin kuma ya kai zuwa kamun talatin yin azumin ya gagare shi shi ka bari abinda aka umurce ka gayi shi yace to ranar da ake da kokonto yawmu shakka shine imma 29 ko 30 ko kuma 1 ga 29 ko 30 wannan sune ayyamu shak ka aje watan ya fada kuma alhalin mu muna cikin ramadan ko mu yi azumin ba ko kuma ba ma cikin ramadan yayin mu dauke shi a cikin ɗaya ne ga watan ramadan yake cewa faqala sai yake cewa inni jalastu ashabu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa sa'altu abdurrahman bin zaid zaid bin al-khattab shine sahabi na manzo Allah abdurrahman shi kuma tabi'i ne na na sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine yake bayyana mana yake cewa lalle shi ya zamna tare da sahabban manzo Allah tsira da aminci Allah shi tabbata a gare su yace wa sa'altuhum kuma na tambaye su annahum haddathuni lalle sun bani labari anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi yace sumu li ru'yatihi ku yi azumin watan Ramadan dan ganin jinjirin watan Ramadan yace wa afdiru li ru'yatihi kuma ku ajja azumin watan Ramadan dan ganin jinjirin watan Sha'ban yace wansu ku laha kuma ku kirdadi ko ku yi lissahin wurin dukkan ibadarku annusuk nan ana kana iya kaita ma'anarta shine annusuk shine yanka da muke yi na layya da shi ai duka lissahin wata ne ai ba lissahin wani abin da bature bane ya kyar a a goma ga watan zulhijja shi ma ai lissahin wata ne in mun ga watan jinjirin wata na zulhijja he mu yi lissahi yau ɗaya ga wata zuwa goma ga wata ita ce ranar layyanmu tara ga wata ita ce ranar da za mu hawo arafa annusuk nan bi ma'ana al'ibada bi ma'ana hul'aham ko kuma kana iya ɗaukan shi bi ma'ana hul'khas shine yanka wanda muke yi goma ga wata ibadodin da muke yi a cikin wannan goma na watan zulhijja yake cewa fa in gumma alaikum idan aka sitirce muku wannan wata aka sha makance muku wannan watan ba ku samu ganin shi ba fa atimmu 30 yawman ku cika kwana 30 saboda da kai abubuwan da zai huto gajimare ko hazo ko kura ko wani abu makamancin haka ko kurum galastar su ta sabko ko ayi wani mamakon sanyi wannan duka wannan ubangiji na iya sha makance mana in ya kai bai yiwa ka gani shi to shine ya kawo mana wannan to gaciya fa in gumma alaikum idan aka sha makance muku ganin jinjirin watan abinda za ku yi shine yace fa atimmu 30 yawman ku cike kwana 30 wannan ba ku da matsala ubangiji ne ya kaddara muku haka ba ruwanku ku kurum amfani za ku yi da gani in kun gani ku yi in ba ku gani ba ku cike kwana 30 yace fa in shahida shahidani muslimani ya ce inda ku a garinku ku gani ba sai wa'ansu musulmai guda biyu suka huto daga arewa sai suka ce wa da ai mun ga watan watan watan watan shawwal ko mun ga watan ramadan a daren jiya tunda muna cikin sahara me za a yi ya ce to fasumu ku azumci watan wannan ya ce wa aftiru kuma ku ajje wannan azumin ra'ayi an ba ma shari'a an ba an hutashar da shari'a daga abinda manzo Allah ya wadi me zan tsaya ina ba kaina wahala ina wani haukan banza a can ina tunanin yaya yaya yaya Allah ya datar da mu wa ana amiru makka الحارث بن حاطب قال أعهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننسك للرؤيا فإن لم نره وشهد شهيدا عدل وشاهدا عدل نسكنا بشهادتهما wani hadisi imamu abu dawud da imamu daru kutani suka wutar da shi isnadi ne muttasilun sahihun yake cewa daga amiru makka shine al-harith bin hatib qala yake cewa ahidna ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama mun zamananci ko manza Allah sallallahu alaihi wa sallama ya hudi mana ya tabbatar mana annan su kalin ru'ya lokacin da muke aikin yankanmu ko lokacin da muke ibadanmu in kana iya daukar shi ibada amma al'ibada tun da annusuk yana ɗaukan ma'ana al'ibada yake cewa annan sukulin ru'ya duk ibadar da zami to mu kirdadi lissahin ganin wata ibada wadda aka sanya mata kwanuka ya mu sanya mata lissahin ganin wata ya ce fa'illam na rahu idan kuma rana ta kai 20 da wata ya kai ba mu ga watan nan ba wa shahida shahida adlin ya ce aka samu wa'ansu shaidu guda biyu adalai sun zo sun tabbatar lalle su sun ga wannan wata ya ce na sakna da shahadati ba ya ce tabbas za mu yi yankanmu ko za mu yi ibadanmu da ganin watansu nan kaga he kawo musulmani wannan shi ke tabbatar maka lalle baya yiwa wani kawuri sakaran banza ya zo ya ce mana a ayi jiya na ga wata kuma mu karɓi wannan shahadar tashi abu ne wanda bai yiwa ba ma ɗaukan shaida kaguri a wurin ganin wata ko kuma wurin ajiye watanmu dalili wannan hadisin da ya kawo ishtiratul adadi wa fi ishtiratul adadi fi shahadati sawm wal iftar wa kadhalika ishtiratu al islam yace shahida adlin muslimin fa in shahida shahidaini muslimani kaga wannan shi ke ƙara tabbatar mana lalle baya yiwa mi ganin wata hadisi wanda ya gabace shi wanda ya kawo wa yake cewa fa in shahida shahidani muslimani ka gani tilas ya kasance shaida ne musulmi ya kawo mana wanda muna iyawa in harko ne kamar yadda muka faɗa faɗa mafi rinjaye kamar hadisa abdullahi ibn umar wanda suka kawo hujja da shi in mutum ɗaya ne ana iya ɗaukan azumi amma dai sallah ba za a ajiye ba sai idan ya kasance mutum biyu shaidu adalai kagarin sai kawo shahida adalin wannan shine na kawo waccan magana wanda mutumin karkaran nan wanda ba a san shi ba ya zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah bai mai wani kurum tambaye shi ka shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah ya ce kwarai kwa babu manzo Allah lalle ma'aiki ne ya ce kwarai kwa a lokacin da manzo Allah ya sanya Bilal yayi kiran sallah yayi kira lalle kowa ya dauki azumi kaga wannan shi ke tabbatar maka lalle in dai ya zo to wane ne ai manzo Allah ya yantar da baiwa ya sanya a yantar da baiwa akan kurum yardatta ko sanin ina Allah yake wannan yana jarraba su ne imanin shi ake nema wanda ko yake mai imani to ana kyautata ne zaton samun adalci a wurin shi shine nan yake tabbatar mana lalle idan an samu shaida musulmi wanda yake adali wannan shine na kawo matsalar da malamai suke cewa to ai jarraba shi ne manzo Allah ya akan abubuwa ko akan abu guda ɗaya shine shaida guda biyu shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah shine suka ce kai koda koda ba musulmi bane ba wannan mutum in dai aka tambaye shi ka shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah ya ce kwarai kwa na tabbatar aka ce mai annabi Muhammad ma'aikin Allah ne ya ce kwarai kwa ya tabbatar ai ya shiga ai ya shiga addinin musulunci shigar shi addinin musulunci kuma ya riga ya kankare dukkan wani abubuwa wanda ya aiwatar a baya babi na gaba mala yake cewa babu ma ja'a fi yawmil ghaimi washak babi wanda ya zai mana bayani akan yini wanda yake yinin hazo kuma da yini na shakka yinin da ake kokonto shin ɗaya ga ramadan muke ko kuma talatin ga watan ramadan muke shine yawmul shakka a zina magana na ce 29 ma ya mushak ne ko? a ishayi mushak 29 talatin afon talatin wadda muke kirgado ko ɗaya ce ga watan ramadan misalin kamar a zo a ce maka muna yau 29 ga wata ai mun tabbatar lissahin mu 29 ne yau to gobe kuma yaushe ne 30 muka tsaya bayan magariba mun ga wata ba bayan isha'i mun ga wata ba ba mu ji labarin wata ba ko mu danni ne baban yan karambani ko danni ne baban san in samu lada ke kurmin gobe azumi na zan dauka in ma ba ramadan ba ne ba oho in ma ramadan ne oho ni dai na kai to an hana haka shine wannan yawmu shak abinda aka haramta ya kasance ka yi azumi a wannan rana shine malam zai mana bayani akan azumi ko abin da ya zo na daga sunna ta manza Allah sallallahu Alaihi wasallama yinin da hazo ya lullube sama ya lullube yamma ne ake ganin wata ko? ko gabas? to yamman ta lullube da hazo ko ta lullube da gajimare ko ta lullube algaim shi ne gajimare girgije ko gajimare shi duka ne a girgije da gajimaren dukkan su wasu da ko kuma kana iya cewa ko hadari dukkan su suna iya dauka tunda a girgizan shi yake yin hadari ya ce ko kuma ranar shakka an ibn umar an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama qala idza ra'aytumuhu fasumu wa idza ra'aytumuhu fa'aftiru fa in ghumma alaykum faqdiru lahu wannan hadisin imamun nasa'i da imamu ibn majah suka wutar da shi a cikin a cikin sunan insu hadisi ne daga abdullahi dan umar daga manzo Allah tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi yake cewa idza ra'aytumuhu fasumu in dai kun ga jinjirin wata to wajibi a gare ku kuwa azumci wannan wata na ramadan wa idza ra'aytumuhu fa'ftiru kuma idan kuka ga jinjiri na watan shawwal to ku alci azumin ku yace fa in gumma alaikum idan aka lullube muku wannan watan aka suturce muku wannan watan aka sha makance muku wannan watan ya ce faƙudu lahu sai ku lissa ku lissa ku lissa a 29 muke ko lissahin mummine ne 30 ne saboda manzo Allah ya ce mana wata in ma 29 ko 30 aga to he mu yi mi faqiru lahu sai mu lissa he mu kirgada kwana nawa yanzu gare mu yanzu ya kai 30 alhamdulillah Allah sai ya kai 30 ya cike 30 da daya kenan he kasance mana watan ɗaya ne ga Ramadan amma dai zaka samu wasu hawaye wanda zaka ga ya maka azumi 34 34 aka ce malam ya aka yi karin karacin goro ya ce a ai da kwai wani amini na a ƙauye kaza shi ya bugo mini ya aiko mini mutum akan doki lalle an ga wata jiya shi sun yayo da anci ya ce dai wannan dai tabar makunya ce aka rawa kallawa ake so a yi kabatar kabatar da wa'azu shi ne shirman ai shi ne hadisan da muke karantawa shi ne duk wanda ya ce sai ya gani ka kai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama kima ka kai manzan Allah kusanci da Ubangiji ka kai manzan Allah nagartuwa tun da yake bai taɓa gani labari ake ba shi ya ce na ɗauka ana ba shi labari idan ya tabbatar da labarin ya ce to a yi shela ta shi ne yanzu mai karanta ya ce a yi shela mutanensu a haɗi wa bilal bilal ta shi ka yi kira kowa gobe ya ɗauki azumi wanda suka yi ka alkhairi ga abin da suka yi ai inda abin da muke kan shi abin da muke kirgado a garin nawo mu ga abin da iyaye da kakannu suke yi sai an gani ga abin da malum ba suke lauka na khairan masu bukuna ilai inda inda alkhairi ne mukaddara ma bayan mutuwa manza Allah sahabban shi da ni sun yi haka su ce a he mun ga kwaf he mun gan shi da idanuwan mu sannan mu aiki in alkhairi ne ka kai su inda abin kirki ne da wallahi kamun ma ka san ana yi da su sanin ga yanzu he ne ka ji labarin sun aikata saboda sun yi ka san ubangiji sun yi ka san manzan Allah sun yi ka san aljanna sun yi ka ma sanin ma yaya aljanna ta ubangiji take sun yi ka sanin ubangijin sun yi ka taka tsantsa akan su kare dokokin ubangiji don su samu riba a gobe kiyama Allah tsara shiryar da wa fi lafazin a wani lafazi yake cewa ash-shahru 29 laylan yace wata lissafin shi kullun shine dare 29 ya ce falata su ne hatta da rauhu kadda ku sake ku azamci watan ramadan har sai kun ga watan har sai kun ga jinjirin wata wanda yake na watan ramadan muna idan kamar misali mu dauki misalin sha'aban dare 29 yake yi kadda mu sake mu azamci watan ramadan sai mun ga jinjirin wata na ramadan shine lissafin dare na farko na watan ramadan yace fa in gumma alaikum idan aka sha makance ku ba ku ga wannan watan ba ya ce fa akmilu al'iddata salatin sai ku cike lissafin kwanuka talatin imamul bukhari ya hutar da wannan hadisin wa fi lafzin a wani lafazi yake cewa annahu zakara ramadana fa daraba bi yadayhi fa qala am ambaci watan ramadan manzo Allah dan ya tabbatar musu ya musu karatun pratik yace sai ya buga hannayen shi a ƙasa faƙara sai yake ce ya buga hannayen shi faƙara sai yake cewa a shaharu hakaza hakaza wa hakaza ya ce wata hakani hakani hakani ya ce haka haka ya ce sun ma'aka da ibahamahu fitarita sai ya mallake wannan wannan babban yatsa tashi a karo na uku kenan ya musu haka nawa kenan goma ko da ya ƙara haka ishirin ko sai ya yi haka lissahi ya hudu ko kurma in ya ga hakan ya san lissahin da ake haka manzo Allah ya musu wanda ma bai shi ma ya tabbatar wata dai gashi nan 29 ne yace usumu li ru'yati abinda nake umurta ku shine ku azumci watan Ramadan dan ganin jinjirin watan Ramadan ku afdiru li ru'yatihi ku ajja azumin watan Ramadan dan ganin jinjirin watan Shawwal yace fa in umma alaikum idan aka sha makance muku wannan watan ba ku ganshi ba a daren 29 albarkacin gajimare ko albarkacin hazo ko albarkacin sanyi yace fa atbilu aw faqdiru 30 sai ku lissafa kwanuka 30 ai karatun ya hutu abin sauki gare shi wannan hadisi ne wanda imam muslim ya wutar da shi a cikin ingantaccen littafin shi wa fi riwayatin a wata riwaya ta imam muslim da imam ahmad annahu qala lalle manzo Allah tsira da abinci Allah shi tabbata a gare shi ya fada innama ash-shahru 29 lalle wata shine kwana 29 yake wata kwana 29 yake ya ce falata su mu hatta tarauhu ga masu azimtar watan ramadan kadda sahara azimtar watan ramadan har sai sun ga jinjirin wata na ramadan wala tafkuru hatta tarauhu kadda ku ajiye azumin watan ramadan har sai kun ga jinjirin wata na watan shawwala ya ce fa in gumma alaikum idan aka sha makance muku aka sanya hijabi tsakankaninku da ganin watan faqdiru lahu sai ku kirga da ku cike ilisahin kwana talatin ya ce wa zada ƙala nafi ya ƙara nafi maula abdullahi bin umar yake cewa wa kana abdullahi idan mada min sha'abanin tisin wa ashirin na yau mar ya ba su manyan zuwa abdullahi bin umar ya kasance idan kwana ashirin da tara ya kai yana turawa wanda zai tahiyya mai dubiya na watan ramadan ba shi yake dubawa ba yana zama yake turawa a a duba mai ya ce fa'in ra'a hazaka in an ga jinjirin watan alhamdulillahi washe gari ɗaya ne ga ramadan sai mu ɗauki azumin mu na watan ramadan a wannan lokacin abdullahi shi nafe yana ɗaya daga cikin manya-manyan almajira abdullahi bin umar su ne manya-manyan malamai wanda suke fatawa a cikin al'umma ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama amma dai ba shi yake cewa ba he na ganin sannan mu dauka ai shi yana yawo shi yazo ya kawo manzo Allah labarin ya ga wata da irin shi manzo Allah yace ai shi na a dauki azumin wata sana to shi ba haka turawa yake yi a gani in ya gani wanda aka turan adali ne daga ya gani sai ya so ya bashi labari ya ce fazaka alhamdulillah sai mu dau azumin mu dalilin ganin watan da ya ce wa illam yara walam ya walam ya hulla duna manzarki sahabun wala qatarun asbaha muftira ya ce in bai gani shi ba kuma ba wani abu wanda ya sha makance ganin wata a wannan yini a wannan dare ko a wannan dare na 29 afon a wannan yini na 29 kenan daren 30 yake cewa sai asbaha muftiran sai ya waye gari bakin shi a buɗe kenan yini na 30 yana ne yana cin abincin shi wannan ita ce sunna ta wanzu Allah mun gani ba dauka ba mu gani ba dauka amma dai ganin wai ba wai tilas ya kai ba kowane ne ya gani ya kai wa gwamnati ko ya kai wa alƙalinmu ko ya kai wa sarkinmu ya ce ƙwarai kwa na ga wata a wuri kaza a lokaci kaza tuwanan nan ka shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah annabi Muhammad in ana ma kuma haka a tambaya suwa suka san shi adali ne adali ne wani mun jarrabe shi da ƙarya ko kuma a da kai wanda suke mai shaida akan lalle shi in ya gan shi an kawo mutum biyu sun ce eh ƙwarai kwa mun gani ba ruwanmu in dai an shelanta musulmai ne adalai ne kurum dagawa za a yi sarki zai yi shela ya ce kwarai kwa dukkan da magaran gobe madauki azumi da yake yanzu abin a tsare yake sarki sai ya aika shi ma kalkashin gwamnati yake gwamnatin a haɗi mata gwamnati ta wanda yake shugaban gwamnati shugaban gwamnati ya ce wa wannan wannan kwamiti wanda aka sanya su su ringa tarabbusin ganin wata sai a zuwa ce su tura wa gwamnati gwamnati mun ga wata a wuri kaza da wuri kaza da wuri kaza kun tabbatar an samu shaidu adali eh an samu shaidu adali kenan alhamdulillah gwamnati ta huto ta ce kowa ya dauki azumi gobe shi ne ɗaya ga watan ramadan mun kare in suna so Allah sa 29 ne ga watan sha'aban in dai sun ce mana mu azumin mu azumin mu zama dauka me a ciki me nawa yake cewa wa in hala duna manzarihi sahabun aw qatrun asbaha sa'iman yace idan wani gajimare ko wani gilgije yace ya shiga tsakankanin shi da ganin watan yace sai a yini na 30 sai ya wayi gari yana mai azumi wannan kan wannan mas'alar da kai malamai sun yi sabani akan siyamu yawmush shak dan me sanya shi Abdullahi bin Umar yake yin haka hadisi na gaba zai zo zai warware mana wannan mas'ala kasancewar manzo Allah ya yi hani akan siyamu yawmish shakka da shi mas'ala ta Abdullahi dan Umar a fahimtar shi shi yana bayani yana magana akan siyamu yawmish shakka rana ta talatin shi yana ganin ba wani abu mutum yana iya azumta amma dai da sharaɗin in hala bainahu wa bainahu wa baina ru'yatil hilali sahabun aw qatru aw qatru in dai gilgije ko wani gajimare ya shiga tsakankanin shi da ganin wata da kurum sai wa ya wayan gari yana wannan amma dai wannan hada ce wanda bata da rinjayi za mu zo kan mas'ala insha Allah wa ana abi hurairata qala qala lokacin nan ne ko ba mu karasa wannan babu ko babun bai karasa wannan hadisin sira da yawa a karasa shi tun da daura ce diddan gobe mu tashi sabon bazi ga abin da za su yake cewa wa anabi hurairah ta qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sumu li ru'yatihi wa afṭiru li ru'yatihi fa in ghubiya alaykum fa akmilu 'iddat sha'ban 30 hadisi ne wanda imam bukhari da muslim suka wutar da shi hadisi abu hurairah yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa manzo Allah tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi ya faɗa yana cewa sumu li ru'yatihi ku yi azumi na ramadan don ganin jinjirin watan ramadan wa aftiru li ru'yatihi ku ajja azumin watan ramadan don ganin jinjirin watan shawwal fa in ghabiya alaikum idan watan idan aka sha makance muku al-ghabawa shine wauta to nan an yi itlaƙin ta akan gabawa shine idan aka ɓoye muku jinjirin wata ba ku samu damar ganin shi ba dalilin gajimare dalilin hazo dalilin wani abu makamancin haka ya ce fa akmilu iddat sha'ban 30 ku cike lissahin kidayen watan sha'aban kwana talatin. kenan muna yau misalin yau 29 mun yi yini 29 mun leka a daren 29 ko magariba ta 29 bamu ga watan shawwal bamu ga watan ramadan ba sai mu yi lissahin wannan dare dare ne na 30 ba daren ɗaya bane ga ramadan daga ramadan ba kenan wannan yini na 30 za mu azumce shi kenan gobe daren yini wannan yini na talatin in Allah kai mu magariba ta shiga rana ta hada kenan mun shiga daren watan ramadana na huru an gadi yace wa qala yake cewa fa in ghadiya alaikum fa abdu 30 idan aka ɓoye muku jinjirin watan ramadana ku samu ba damar ganin shi ba sai ku cike lissafin kwana 30 wa fi lafzin a wani lafazi yake cewa sumu li ru'yati fa in ghumya alaykum fa addu 30 fa uddu 30 ku yi azumi dan ganin jinjirin watan ramadan idan aka sha makance muku ganin jinjirin watan ramadan a daren 29 ko a yini na 29 yace to ku cike lissafin kwana 30 imamu ahmad ya hutar da wannan hadisi yace a wani lafazi idza ra'aytum al-hilala fasumu idan kuka ga jinjirin watan ramadan ku azumci watan ramadan wa idza ra'aytumuhu fa afdilu idan kuka ga jinjirin watan shawwal ku ajji azminku fa in gumma alaikum idan aka sha makance muku aka sazarce muku wannan jinjirin ganin jinjirin watan nan albarkacin gajimare ko wani abu makamancin haka yace fa'uddu 30 kulissawa kwanuka 30 ku cike watan ku وفي لفظ أو اللفظ يجد صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين ثم أفطروا يجي كوي أزمي دنجر جنجر وتر رمضان كما كوي أزمي دنجر جنجر وتر شوال إذن أكا أوي مكو أكا ستر تيمكو ونم وتر شوال albarkacin gajimare ko wani amma kamancin haka ya ce ku cike lissahin kwana talatin sun afiro sannan ku ajji azumi ku ku yi sallar idi sannan yake cewa ni da abbasin qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sumu li ru'yati wa afṭiru li ru'yatihi maza Allah tsira da mun Allah shi tabbata a gare shi yake cewa ku yi azumi dan ganin jinjirin watan Ramadan ku yi azumi ko ku ajje watan ku ajje azumin ku dan ganin jinjirin watan Shawwal fa in hala bainakum wa bainahu sihab idan aka shiga tsakankanin ku da ganin jinjirin watan Ramadan eh ko aka shiga tsakankanin ku da jinjirin aka shiga tsakankanin ku da jinjirin watan Ramadan aka shiga tsankaninku da ku da jinjirin ganin da jinjirin watan ramadan gajimare shi tsankaninku kenan hausa yi ta kasance idan aka shiga tsankaninku da gajimare ya ce فكملوا العدة ثلاثين كتكي للساي كوانا ثلاثين ولا تستقبلوا الشهر استقبالا كدا كو استقبال والنوة استقبالا sai ke cewa wa fi lafzin linnasa'i fa akmilu al'iddata iddata sha'ban sai ku cike idaya idayan watan watan sha'ban idayan watan sha'ban shine kwana 30 yace rawahu min hadith abi yunus an simak an ikrima anhu wa fi lafzin la taqaddamu ash-shahra bi siyami yawmin wala yawmayn kadda ku gabatar da watan azumin watan ramadan da yini daya ko yini guda biyu illa an ya kuna shay'an ya sumuhu ahadukum sai dai idan ɗayan ku ya kasance dama yana azumta irin wannan ranar kamar misalin ta zuwa ɗo 29 ga watan ranar litinin ne dama ya saba yin wannan azumin to an ba shi dama ya azumta amma dai haka zikau ba a ba da dama ba an hana an hana da aiwatar ya ce wala ta sumu hatta tarahu kadda ku yi azumi har sai kun ga jinjirin wata sun masumu hatta tarahu sannan ku yi azumi bayan kun ga jinjirin wata hatta tarahu har sai kun ga jinjirin wata fa'in hala dunahu gamamatu gamamatan fa'atin mul'idda ta tarase idan aka shiga tsakaninku da wani gajimare ko wani girgije ya ce fa'atin mul'idda ta tarase ku ciki kidaye kwana talatin ثم أفطروا سننكو أجأ زمنكو وعن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من هلال شعبان ما لا يتحفظ من غيره فذا الله سيرا سيرا دا أمنت الله اشتبت أغريش يا كسنتي ينا كياي وإيا كياي ودغ جنجر وطن شعبان مقرأة كياي وأبن دبايا كياي وأكم ونشي saboda in kaga ana kokonto to an rasa fedali ne tun daga ganin watan sha'ban idan aka rasa to ba lalle ba ku samu abin da kuke so a watan ramadan ba in dai za a tsaya a kiyaye watan sha'ban eh rana kaza ya kama kinan lissafin mi zan yi lissafin kwana 29 in bamu ga wata ba ɗaya za mu ƙara ya cike talatin sai mu tashi ga azumin watan ramadan yake cewa wala ta su wannan fa'il gumma alaihi idan aka sha makance wa manza Allah ganin watan shawwal ganin watan ramadan yace adda salasi na yawon sun masama sai ya lissafa kwana talatin sannan ya tashi da azumin shi a wannan shi ke nuna maka madogara shi ne ganin watan sha'aban ba mu yi irar ba wurin ganin watan sha'aban ba to tabbas muna kirgadawa watan ramadan za mu same shi yadda ya kamata lissafi zai zo daidai amma ne wane bai tashi ba shi wanda yake tada jijiyoyin wuya akan an gani ba a gani in ba da zaka tambaye shi watan sha'aban kwanan shi nawa ba zai iya faɗi maka ba kenan shi ke nuna maka watan sha'aban in bai bibiye shi ba barantana ya san abin da ake ciki ba he watan ramadanin ya shiga ya ta tada jijiyoyin mu ai mu gan shi ba mu kaza mu kaza ruba ma alisahi kwana talatin ma ya cike aka ga watan aka tashi da azumi amma dai wani haka yana talatin in zai ringa cewa ban ga wata ba ai yana zai shiga ido na shirme ne wannan وعن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة ثم صوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة كدك قبات وتا حسيكم قا وتن وتن جنجر وتا رمضان وكم كتكي للساهم قانك تلاتين يتي ثم صوموا سنن في أزمي حتى تروا الهلال حسيكم جنجر وتا يتي أو تكملوا العدة وكم كتكي إدايا وتن شوة رمضان قانا تلاتين وعن عمار بن ياسر قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عسى أبا القاسم محمدا صلى الله عليه وسلم daga ammar dan yasir yake cewa duk wanda ya azumci yini na shakka shine yinin talatin yinin da ake tunanin watan ya shiga ko bai shiga ba ya ce tabbas ya sabawa sunna ta baban alqasim shine manzo Allah tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi na irin wannan yinin mutum ya yi ebitan azumtar shi in dai ba wai ya kasance ba da amma azumi ne wanda ka saba yin shi to a wannan halin kana da dama kuma sa alaji idan ya saba in ya zo in ya faɗo mai kaga 29 a ce 20 a ce 29 shine ranar yau gobe litinin ko kenan litinin shine ne yin 30 to shi yana wanda ya saba yin azumin shi yana iya azumta shi saboda ga manuwa azumin shi amma dai wanda bai saba ba an hana shi ya yi azumi saboda rana ce ta shakka ta kan yi wani daga can ya ga watan bai samu ba labarin ya cin maka ba a gani in an gani kai kuma kai ka riga yi baka yi niyyar ɗaukar azumi wa ka sha kenan me zaka yi kana da ramuwar ɗaya a kanka in ba a gani ba ka gani bai yiwuwa ka sanya azumin wani wata a cikin wani wata kuma ka ɗauke shi a matsayin watar ramadan ka mas'ala ce wadda take da tsaho insha Allah gobe in Allah kai karatun mu nan wannan masallacin Usman bin Affan nan na SM kenan zamu ci gaba da wannan daura insha Allah mu ga abin da zamu dauka daga cikin su abin da mun karanta dai Allah ba mu dare shi kuskure da muka yi Allah ya gafarta mana Allah ya gafarta wa iyayen mu da kakannin mu da malaman mu Allah sanya aljanna ita ce makoma su ita ce makoma mu bukatun mu na alkhairi Allah ya biya mana abin da mu ma iya ba Allah ya iya mana duk uwa da amanna arziki da suke nesa da suke bara addu'a na nesa da na kusa muna fatan ubangiji ya biya bukatunsu ya sanya albarka a ciki wannan wata da muke kirdada muna fatan ubangiji ya datar da mu da azumta shi da aiwatar da dukkan ibadun da suka dace mu aiwatar da su don mu ƙara samun kusanci a gun ubangijin muna fatan ubangiji ya sanya mu daga cikin bayan shi wanda za a gafartawa wanda za a yantar da wuyayensu daga wutar jahannama muna fatan ubangiji ya yalwata mana cikin duk abin da ake yalwatawa dan adam a cikin fadalan ubangiji da dan mu samu mu azanci wannan wata mu yalwatawa wanda suke masu karamin karfi samu su masu azance shi yanda ya dace watan ba Allah taimake mu ya datar da mu ya mana albarka ya yi zuriya mu albarka ya yi wa abin da ya arzika mu da shi na daga ilimi na daga dukiya albarka ya yi wa kwanukan mu albarka ya yi wa zuriya mu albarka iyaye da abin da arziki da suka gidaye mu gidan gaskiya muna fatan ubangiji ya wasa musu a cikin kabarin su ya lullube shi da rahmar su برحمشي يا سيدي على الجنة إتسير ومنصور اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك